أسر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم بيان حق يوم مسرع النبي لما كتتبع wannan jami'i mai albarka na maulan mashawalan karami domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma mai tsarki a wannan wata mai albarka ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu muna roƙon Allah ya datar da mu da ikhlasi kuma ya ƙara datar da mu da kuma dacewa da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin ibadu sannan abin da za mu karanta kamar yadda aka sani kullum muka yi fa alfahari da jin daɗi da faɗi mun riko da abin da muka riko ne daga manyanmu malamanmu malamansu malaman malamansu kabirar an kabirar har izuwa kanmu muna yin koyi da su ba za mu iya ina su ba sai dai a albarkacinsu muke ci gaba da ƙoƙarin mu ma nosar da wayanda suke tare da mu na daga abokai da kuma yara domin shi harka ta alkur'ani a bisa tafsiri da wannan zawiya da muke kamar cikakken makaranta ce ta koyo da koyarwa kowa abin da ya je rike shi ma in ya tashi ya je koyar da izini cikakke kamar yadda kowane shekara haka muna ba da izinai daga waɗanda suka samu fahimta alkur'ani da tafsirinsa kan je kowa zawoyoyi garuruwa da mazaunansu su ci gaba da koyar da alkur'ani da fassara shi domin hidima ga wannan addini namu da kuma hidima ga shugabanmu annabi muhammadu sallallahu to abubuwan da za mu ci gaba da fassarawa abin da aka ji ya yi daidai wannan daga allah ne cikin albarkacin manzon allah da kuma albarkacin magabata da suka koya mana amma kuma da za a ji an yi kwakyariya ba a yi daidai ba wannan daga shaidan ne daga gare mu kuma na ta sa'ulunmu muna masu neman allah ya mana afuwa a ƙa'ida ta allah ba mai daidai sai allah sai kuma manzon allah sallallahu amma in ba allah ba ba annabi muhammadu ba to kowa zai iya yin daidai kuma kowa zai iya yin ba daidai ba a karatu ne ko a aiki ne ko a magana ne ko ma a mene ne ulama shi ibrahim yana yaban annabi a cikin yaban da yake masa yake cewa ga manzon allah akwai tsaruwa daga barin kuskure amma waninsa kowa ne ne yana iya yin daidai yana iya kuskure amma bai da tabbas ya ce lahu ismatun والغير يخدع تارة ودورا يصيب ما لديه يقين tsari ya tabbata daga barin tarko aula ga manzon Allah waninsa kuma yana yin kuskure wani lokacin wani lokacin kuma ya yi daidai amma babu mai tabbas ɗin daidai ko tabbas ɗin kuskure saboda haka yan uwa kuma karatu shi kuma ballantana a bangaren abin da ya shafi karatu wanda babu wani wanda zai ce ni na iya na game na haɗe komai shi sa ake so ba karatun ba ladabin idan mun tsaya muna yin karatu ko mun yi karatu to mu dinga haɗawa da ladabi shi ko mai ladabi baya jin na iya baya jin ina da karatu ko ni na gane ko وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عرفت شيئا وفاتتك أشياء kasan wani abu ne wasu abubuwa sun tsere maka da yawa ko aya ce in ka fassara iya fahimtar ka ce nan ko abin da malamin ka ya fahimta ko abin da mai fassara ya fahimta ta iya yiwa wani kuma fassarar da ya yi abin da ya fahimta ba wanda ka fahimta ba kuma da aya ce ta Allah ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da malaminka ya fahimta ka samu karka a haka to idan malamin wani ba haka ya fahimta ba ya dora masa akan wani duk kowa ishtihadi ake yi akan kokarin a samu muwafaka ta daidai don haka ba a cewa wani bai iya ba wani ya iya iyayenmu da malamanmu da suka koya mana Allah ya yarda da su ya ba su sadaka jariya inda cikin hadisi manzo Allah ya ce idan dan adam ya mutu aikinsa ya kare komai ɗinsa ya yanke babu wani abin da za a ce kuma gashi zai samu sai dai abu uku ɗayan uku samu sadakatun jariya au ilmin yuntafa'u bihi au waladun salihun yad'u lahu sadaka mai gudana masallaci ne rijiya ce makaranta ne aka gina a'a wata hanya ka je ka gyara wannan mutum ko ya mutu wannan abun ana amfani da shi wani gidan baki ne ɗakuna ne ka tanada bayan allah ke sauka na biyu kuma mutum ya samu ilimi mai amfani da ya koya ya koyar idan mutum ya samu ilimi ya yi amfani da shi ya amfanar ya koyar to inda ilimin nan ana amfani da shi ana karantawa ana karantarwa ana aiki da ilimin to shi ma ya samu sadaka mai mikiya da za a yi ta rubuta masa lada yana nan bai mutu ba kenan shine a nan ne za ka gane maganar masu magana ta cewa malamai shahidai ne ko sun mutu ba su mutu ba domin diwaninsu a buɗe yake ana ta zuba musu lada domin karanta an karanto an karanta har aka karanto aka zo kanmu mun karanta muna ta karantar da abin da muka karba daga gare su allah yana ta zuba musu alkhairu muna roƙon allah ya zartar da haka mu ma abin da muke bayarwa mun shuɗe allah ka sa a ci gaba da zuba musu mu ma a dinga san mana don albarkacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi sa kullum a tsaya tsayin daka a ci gaba da nutsuwa da sauraron abubuwan da ake faɗa kuma muna nan akan wato doka kullum sai na faɗa doka ta jagoranmu malaminmu shehinmu mai ɗariƙarmu maulanmu abul abbas shehu ahmad tijani shehu ya ce in kuka ji abu daga wajena ko fatawa ce ko wani bayani kuka ji daga gare ni inda kuka auna abin ya saba da shari'ar annabi ku jefar da abu amma abin da kuka ji ya yi daidai da shari'a ya yi daidai da addini to ku riƙa إذا سمعتم عن شيء شيء تجاني فزنوه بميزان الشرع فزنوه بميزان الشرع فإن وافق فخذوه وإن خالف فاتركوه kaga an kulle kafa ta rigima ko ta zagi muka yi ba idan aka ji mun faɗi mun yi daidai da dace ne daga Allah aka ji ya dace da shari'a to a rika abin da aka ji mun faɗa aka je ya dace bai dace ba ya saba ko bai daidai ba ba zagi za a yi ba ba raddi za a yi ba a bar abin to Allah ya datar da mu da shari'a Allah ya hane mu faɗawa ba da amsa ko jawabi ko wata magana da ta saba wa shari'ar manzon Allah kamar yadda mu shehu ya faɗa haka kullum akan haka yake kuma har ya yi rayuwa ya koma ba a taɓa jin shehu ya ba da wata fatawa ko wata magana da ta saba daga shari'a annabi muhammadu ba to mu ma allah kai mana haka allah kuma ka tsare mu jidali da niza'i don albarkacin manzo allah saboda haka yan uwa za mu ci gaba da tafsiri a inda muka kwana allah ya ba mu yawan rai gashi mun dawo wanda muka rasa mun zauna da su da waɗanda an yi rayuwa bare da su bana sun tafi ga Allah to Allah ya musu rahama mu kuma da ya ba mu mun gode ya ƙara bar mu kuma ya ba mu damar tsayawa da hidima ga wannan littafi mai girma da hidima ga wannan addini na hidima ce gaba ɗaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya ba mu dacewa ya wafaƙar da mu da dukkanin abin nema Allah ya tsare mu daga sharori na masu sharri da shaidancin masu shaidana dan albarkacin manzo Allah kuma ya sa albarka a cikin abubuwan da za a ci Allah ya rarraka ya zubo fahimta da abin da za a faɗa kowa ya rike ya gane fa'idanta da shi don albarkacin manzo Allah albarka muke so kuma mun samu muna so Allah ya ƙara mana ita menene albarka ilimi ka yi bayani ko ka fassara a gane to Allah ka ba mu haka ka ƙara ba mu haka don yanzu wani sai ya zo ya tafsirin ya yi awoyi ya kwana yana yi in za ka faɗi gaskiya hakika mai ji sai ka gaba ka gane ba to amma ko minti goma za mu fassara aya ɗaya ko biyu ba garaje muke ba to Allah ya ba mu albarkar da in mun fassara za a gane kuma yan uwa da almajirai yan makaranta da masoya da masu ji a ko'ina an san gane sarki kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi alhamdulillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم يا همة الشيخ اخبري لنا بهذا المخضر فلتتأفي بنظرة تأتي لنا بالزفر
ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سورة الروم wacce aya ce da aka saukar da ita a maka ayoyinta sittin ne wasu kuma suka ce a ayoyinta hamsin da tara ne kuma baki ɗaya a maka aka saukar da ita sai aya guda ɗaya wacce ita ce da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa fa subhanallahi hina tusuna wa hina tusbihun to ba haka ba dukkanin ayoyin nan an saukar da ita ne a maka kuma dalili na wannan aya magana ce ta abin da ya faru na tsakanin wato kabilar rom da kuma farisu wannan sun zamanto suna da yaƙi a tsakanin su tintini sai zamanto kafirai na maka suna da jin haushin wato ainihin mutanen rum saboda ahalin kitabi ne suna ganin suna da littafi nasara ne to tunda musulmai mutanen annabi muhammadu suna da littafi ƙur'ani sai suke ɗaukar yan uwan juna ne su ko farisu ba su da littafi maguzawa ne to akwai yaƙi tsakaninsu saboda haka su musulmi suna son Allah ya ba wa matan Rom nasara, su yi nasara a yakin da suke yi da farisawa don su maguzawa ne, su kuma a musulmi mumine masu littafi ne alkur'ani su nasara su ma masu littafi ne, to saboda aka sai zamanto ana yaƙi mai tsanani a tsakaninsu da shi can daga ainihin Rom suka turo dakarai farisa suka turo dakarai aka zo aka buga ana bugawa sai aka yi nasara akan mutanen rum mutanen farisa suka yi wa aka turo buhantashu wa shine shugaban da ya zo ya jagoranci yakin wanda shine ya tsaya ya samu jagoranci a kansu sannan shi kuma wancan ya jagoranto nasa ya zo su aka yi ta bugawa an ce ya yi daidai da lokacin da suka kuma fada ya zamanto babu nasara rum ba sai sai kafiran maka suka dinga murna suna cewa ga sunan ba su samu nasara ba yan uwanku masu littafi ba su samu nasara ba sai farisawa su suka yi nasara a kansu saboda haka sai suka samu damuwa musulmi maguzawan maka kuma suka yi ta murna to wannan shine abin da sai Allah tabaraka wata'ala kuma yayi alƙawarin rumawa za su samu nasara insha Allah Allah yayi alƙawarin haka shi sa lokaci yana nan wata rana sai na Abubakar sai ya fito sai na yin magana wata rana yana cewa nasara tana tare da mutanen rum komai daren daɗewa allah ya yi alkawari da nasara sai wani daga cikin kufaru makasa ya fito ya ce da sai na bakar can a bakin sai ya ce ƙarya kake ba wata nasarar da za su samu sai sai na bakar ya ce kai ne mafi ƙarya kai ne makaryaci nasara tana tare da su komai daren daɗewa sai ce yi kure kure masu littafi da annabin ku su ma su ne masu littafi kun tarwatse su ko waɗannan umniyai ne farisawa ba su da wani littafi mu ma mutan maka muna zaune zaman kanmu muke ba mu da wani littafi mu ba ruwanmu da wani annabi da aka aiko zaman kanmu muke kuma mu ne da nasara to ana cikin wannan alkawari na Allah shine aka kuma bugawa wata rana daban shine Allah sai ya ba da rinjaye ga mutanen Rum akan Farisawa to wannan nasarar da aka samu to shine Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan sura da farko ya fara faɗin ainihin gulibatin rum to rum dinnan kabila ce da aka ambace ta da sunan kakanta shi rum dinnan shine ainihin asalin kakan rumawa kuma jika ne daga cikin jikokin wato annabi ibrahim shi rumu shine rumu ɗan isu ɗan ishaƙa ishaƙa kuma ɗan ibrahim esu shine ainihin ɗan uwan shine shine shine asalinsa don shi rumu ɗan esu esu kuma ɗan ishaƙa ishaƙa kuma ɗan ibrahim shi ko ishaƙa shi ne baban annabi yaƙuba da yaƙubu da esu ɗan uwan juna ne shaƙiƙai to inda matsalar ta samu kaga shi yaƙubu shi ne asalin uban larabawa shi ne uban annabawa shi ne ma har ta toka kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan ta nan annabi yusufa duk bangaren gidan annabi ibrahim da annabi isma'ila sai ya zamanto shi yaƙuba ya zama uban annabawa ɗan uwansa abokin haihuwarsa tagwaye ne eso shi kuma sai ya zama uban jabberai shi ne asalin kakansu george bush shi can ɓangaren wa'annan wato ainihin yahudawan nan masu matsala jabbirai ne shi yaƙuba sai ya zama abul anbiya'i dan uwansa kuma esu sai ya zama abul jabbirina to abinda isa abinda ya faru yan uwa tagwaye ne a cikin babarsu matar annabi ishaqa da eso da yaƙuba suna ciki a ciki suke zaune da lokacin fitowarsu ya yi sai suka dinga hira suna gardama a junansu sai yakubu ne babba shi ne a gaba wajen fita sai esu ya ce da shi ka banna na fara fita sai shi ya ce a'a ni ne a gaba ni zan fara fita sai ya ce ba zan bari ba ka fita sai yakubu ya ce to diyar da za ka yi sai dai ka yi amma fita ni ne zan fara fita tagwaye ne ba akwai abin a saurari wannan da kyau ɗan uwa sai yaƙubu ya ce to ni kam ba zan bari ka fita ba sai yesu ya ce to shikenan ka fara ka fita amma ni kuma zan fasa cikin uwarta mu ta gefe zan yaga ta in fita sai yaƙubu ya ce a in ka fasa ta ta gefen ta ta mutu ai kai mana asara uwa ya ce to ina ruwana ta mutu ma sai yaƙubu ya ce a'a su zo ka fara fita da ka kashe mana uwa sai yakubu ya jawo baya a cikin sai eso ya gaba sai ya fito aka fara haifarsa sannan daga baya yakubu shi kuma sai ya fito to wannan rahamar da yakubu ya yi wa babarsu shi ne ta janyo allah ya masa albarka ya zama babansa isa haka ne baban isa haka ibrahimu ne shi kuma ya haifi ya'ya annabawa da yawa a ciki har da annabi yusufa to wannan shine ya janyo albarka da daraja da ɗaukaka ta zurriyar annabi yaquba saboda tausayin uwa da ya ji tun yana cikin mai fito mama shi ko esu sai zama fajiri babban mugun mutum ya zama lalatacce ya zama mara albarka ya zama baki ɗayan abin da ya haifa suka zama lalatattu saboda haka sai ya zama to uban jaddirai shi kuma annabi ya uba ya zama uban annabawa saboda ne saboda tausaya wa uwa duk wanda ya sace bai tausaya wa uwarsa ba bai tausaya wa ubansa ba bai rahama gare su ba to ba wai sai an je lahira mutum a duniya Allah yake wargaza shi ya bayar da shi to ga iyalan wannan yadda suka zama ga iyalan wannan yadda suka zama tare da cewa annabi isaka ya inganta wannan babar tasu Allah sai ya jarrabe ta da san wannan mugun ɗan ka san so da yawa zaka samu lalatacce mara tausayi wanda baya imani ga iyayen sai ka samu Allah kuma da ikonsa sai ya jarabe su da sansa sai da ya zama ta cusawa ma yaƙubu tsananin so da eson duk da mugun hali baya saurarensa haka ya tsufa ya tsufa babu mai tsayawa wajensa ya saurari mai yake ciki ya taimaka masa sai yaƙuba ɗin amma shi kankin kansa yaƙuban ina son isaka yana son yaƙuba sosai amma saboda rigima da faɗar babarsu sai yana koya son sai dai ya bayyana wa shi wannan yasan lalataccen ɗan farauta ɗan ƙwaya ɗan mashayi ne sosai abin da ya ga dama yake kullum yana da sai wata da watanni bai zo wajen tsohon ba ma yana can yana shaye-shaye abin da ya ga dama yake a duniyarsa bai kula da iyayen ba ita ma da take ta sansa take ta janyo shi ta ce ta kai shi gurin uban baya saurarenta to ranar sai jibril ya zo aka yi wa'ayi ga annabi ishaqa cewa an ba shi wata addu'a zai yi akan 'ya'yansa za a yi addu'a za a fitar da wani alheri a cikin 'ya'yan nan su biyan zai yi addu'a lokacin ketowa alfijir a lokacin da zai addu'a zai dafa ɗan da yake so da Allah zai wa wannan baiwar kafin shi abin da Allah yake yi yake so abin da ya ga dama yake ba abin da kuka ga dama ba idan so ne akwai ko a ‘ya'ya sai ka samu wani ga wani ɗan da ya fi so ya zama shi ne to in ba shi Allah ya zaɓa ba halin ma da zai janyo a bashi faralar Allah sai ya hana shi in kai wanda kake so a cikin ya zama shi kuma sai a wanda ba ka son sai Allah ya bashi halin nan da sharadi to sai ya zama eso da suke so ya zama shi ne babba tun da dama ya matsa ya fito ya zama babban na zaka na fika na karfi da yaji ko wajen fitowa to da aka ce annabi ishaqa da asbahi in dare ya kusa karewa an yi masa wahayi zai dafa kan wanda zai kwashe falala da hasken gidan ko mu dubu ne ba mai kwashe haske ɗaya ba ne ai duk ina ka sani ko gidan masu kuɗi yanzu gidan sarakuna sarki ya mutu ya bar ya ɗari ba ɗaya ke ba sarautar ba kwana cewa saboda ayan sarki goma ne da sun zama mai martaba sarauta ɗaya ake to haka halar Allah take sai dai Allah ya ba wa ɗaya aka samu kyan kai aka haɗa kai sai ka ga kamar kowa aka ba sai nema ta baibaye kowa to sai ya zamanto shi za a yi masa hidima yana cin naman akuya annabi ishaqa inda an kawo nama na akuya shi yake ci saboda nama ne mai lafiya naman akuya mun sha faɗin abubuwa to annabawa ma suna ci kun ga annabi ma sallallahu alaihi wasallama ai yana cin naman akuya ko to tun daga kakanninsa annabi ibrahim ma haka yana cin naman raƙumi naman akuya duka dai abubuwa irin waɗannan masu muhimmanci to naman akuya nan shine annabi isa haka yake ci idan aka gasa masa sai a kawo masa yaƙubu kullum hidimarsa kenan babansa tana taimaka masa amma ita ta fi so a ce esa ne izo to shi yaƙubu bai da gashi irin gargasa jiki da yawa haka amma shi ko esa jikinsa gashi ne buzura ko taba shi aka yi jikinsa duk gashi ne to sai ta ce to ga akuya ta ji bayani jibrilu ya sauka babanku ya ce za a yi addu'a a kan ɗaya daga cikinku wannan allah ya zaɓa shi baba ya ce wannan allah ya ba wa shi za a yi wa addu'ar a ƙarshen dare saboda haka kaga jibi ne za a yi addu'a a ƙarshen dare kakka fita farauta shi kuma yaƙubu ko gaya masa ma ba a yi ba ko gaya masa ba yi ba amma tun da hidima yake yana girmama iyaye yana son su yana neman yardar su don Allah ya saba ya gaso naman akuya ya kawo da haka da ya tashi annabi ranar bai ma sani ba amma da daddare ya samu akuyarsa ya yanka ya gyara ya gasa ya kai wa annabi ishaqa ya ci zuwa ƙarshen dare ya ci ya sha ruwa ya bashi kwantar da shi sai ya ce wane ne sai ya ce yaƙuba ne sai ya ce saboda tsufa sai ya ce matso sai ya matso ya kawo kansa sai ya dafa sai ya masa addu'a shi kenan
an gama an gama da kullum nabiyin da a wata mustajabatu Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza ya fitar da annabawa daga gare ka Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza an ya gama ya murna ya tashi ya kwantar da baba sai ya tafiyarsa wajensa shi ma ya je ya kwanta asuba ba ta yi ba shi ko wancan da uwar take so shi za a yi wa ta tafiya wa neman sa daji daji ya gida wa gida kai tun da ɗan banza wallahi tallahi wahalar da mutane yaro da kana so ya albarka baya sha'awarka baya bukatar harkarka ai musifa ne Allah ka kare mu dattijuwan nan babu siya uban ta shiga daji ta batso wannan mijinta ta watsar da magana yaƙuba ta tafi nemo eso suke nan da ta je sai ta samu akuya ta yanka ta gyara sai da gari ya waye rana ta fara fitowa sannan ta gano shi sai ta taho da shi da ta taho da shi ta kawo shi shi dama abinda na mance shi ya uba da ya kawo gudun ma kada a ce ba za a yi masa addu'a ba ko ba za in aka dafa shi aka ji ba gashi za a gane yakubu ne da ya ga baban sanama sai ya ɗauko fatar nan ta akuya sai ya lullaba sai baban ya dafa sai ya ji gashi sai ya daɗa ma na tsawa ɗayansa ɗin ne wannan uwar take so aiwa sai da ya gama addu'a tsaf zai tashi sai ya ce wane ne ne sai ya ce baba yakubu ne sai ya ce allahu akbar kai allah ya ba wa sannan yakubu ne maka murna ita kuma da ta tashi ta zo da nata dan ta taho da shi an kawo nama an koma ka samu baba yana ta bacci ya safiya gari ya waye yana ta hutawa sai ta zo ta ce tashi baba kawai yana zuwa sai ya fara dukan jikin garu da kyaure ka tashi baba ka tashi yana girgiza shi na tausayi sai tashi a firgice tsohon nan ga nama na uwa ta ce ga nama ya kawo maka kaci sai ta ai na koshi na ce nama na koshi ba ɗazu ya kawo min ba sai na tambaya sai ya ce ai yakubu ne da ce ka je ka je kai masa abu ya ce ai na yi masa ai ne masa addu'a da na yi dama guda ɗaya ce an masa sai kawai ya sanya tashi ya fita yana rabu da shi bar addu'a sa mai za ta yi addu'a yana ta gongoni ka san ɗan banza uba baya birge shi shi kenan inda lalacewar ta zo kenan yan uwa takaice wannan shine kaɗan daga cikin kisar rum shine jikan annabi wato ainihin ibrahim baban eso baban yakuba shi ishaqa to rum shine ainihin wato ainihin daga cikin shi ɗa ne na eso kenan rum ɗan eso ɗan ishaqa ɗan ibrahim to wannan shine aka ambace su aka ambace shi shine uban annabawa shi kuma eso ya zamanto wato ainihin uban jabbere an ji kuma dalilin saukar wannan ainihin aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alif lam mim Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan a fassara ta mutanen Allah cewar Allah shi Allahu a'lamu bi muradihi da wannan ainihin haruffa amma ya inganta hakika wannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah wanda suka zo a wa'ilus a cikin alkur'ani wajen su guda 25 din nan alif lam mim hadda alif lam mim sad qaf ka hin ain sad ko hin mim sin qaf in ka kirga su a surorin da suka zo su 25 kuma dukkaninsu ana sarrafar da su kan cewar Allah a tawili na magabata Allah shine ya bar wa kansa sanin abin da yake nufi da su amma da yawa bayan Allah da Allah ya yi musu mukashafa ya ganar da su a albarkacin annabi sun tabbatar da sunaye ne na Allah kuma a ciki wasu suna kwamatsa da sunan manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waɗansu su ma da akwai sunan jibrilu a ciki shine mala'ika kuma dukkaninsu suna abubuwa ne da allah tabaraka ta'ala yake gwada gwanintar harshe da shi don duk larabcin balarabe da sanin fassararsa idan aka ce aka faɗi wannan sai ya yi dum kuma yayin da suke in sauraron alkur'ani da manzo Allah ya fara faɗin wannan an yi ma wa'ayi da alif lam mim sai sun saurara ga harfan ga kalmomin da harfan na larabci amma ba su san me abin yake nufi ba sai sun nutsu sannan su ji to da sun nutsu sai Allah ya sa manzo sai ya shiga da bayani da abin da yake cikin ainihin wato a bukatar fada sai a ci gaba da karanta ayoyin alkur'ani ka saurara saurara tsaya kuma ji menene haka suna saurara wannan kawai sai su ji zikiru rahmatar rabbika abdahu zakariya izna da rabbahu nida an khafiya sai kuma sai batu ya shiga sai su ji wanda suke ganewa abinda ake so su jin sai su ji to ku fara makata dan su nutsu Allah ya ce alif lam na saurara mu ji bole batun romu abinda ba kwa so dai romawa sun samu rijaye akan farisawa shine abinda to amma an ce abinda bayan Allah Allah ya ganar da su an ce alifun dinnan lami ne na Allahu Allahu alif lami ne Allahu wannan lami hamza kenan a ladin nan kuma ladifu ne mimin nan kuma maliku ne sunaye ne na Allah Allahu ladifu maliku kaga Allah ya yi wato ainihin rantsuwar gaskiyar bayanin da zai ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da waɗannan sunaye na tsarkaka gulibatul rumu Allah ce hakika wato ainihin rum an rinjayar da rum ma'ana ta samu rinjaye rumawa sun an ba su rinjaye akan farisawa a inda suka buga yaƙi wato fi adinal ard a mafi wato ainihin kusancin ƙasa suka buga aka sake fada saboda haka bayan sun yi baƙin ciki musulmi a bisa rinjayen da farisawa suka yi wa rum to sai kuma rumawa aka buga sai su ma suka yi rinjaye suka kayar da farisawa sai farin cikin da kafirai suka yi na maka sai ya zama bakin ciki gare su don abin da suke so bai samu ba mumine kuma alkawarin da Allah iya ya gaya musu cewa za a samu nasara manzo Allah ya bada labari ga sahabbai sai ga farin cikin ya samu gare su a ranar badar shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bada labari sun yi wato ainihin nasara rumawa sun samu nasara daga Allah akan farisawa fi adinal ardi a mafi wato kusancin ƙasa wato mafi kusancin ƙasa da mafi kusanci da wato ainihin ƙasa ta wato sham shine mafi kusancin ƙasar sham inda aka buga yakin aka yi yakin romawa da farisawa suka buga yakin a wani gari ƙauye cikin daji inda ya yi kusa da dab adinar arar kusa da ƙasar sham wajen ina wato shine a azari'ata ne da tsakanin wani waje ne azari'ata da basra dab da basra kusa da sham sunan wajen azari'ata ina masu yaɗo shirin jahili suke faɗa ko to wannan gurin a nan aka yi shine addinar ardu mafi kusancin ƙasa da sham da aka buga a nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ainihin nasara wahum hakika su mutanen rom min ba da galbihin dama Allah ya faɗa bayan samun rinjayen da aka yi a kansu tun da da farisawa suka samu rinjaye a kansu Allah ya sanar da manzon Allah sai galibuna da sannu nan gaba za su samu rinjaye akan farisawa fi bid'i a sinin cikin wato shekaru waɗanda suke kaɗan shine tsakanin shekara uku zuwa shekara tara
lillahi lamru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu almu'minun ce al'amuru lamari baki ɗaya dukkaninsa wato lillahi ga Allah yake min kawalu gabanin wannan bugawar wa min ba'du ko bayan wannan bayan samun rinjayen da suka yi dama can Farisa ta samu rinjaye akan Rum da kuma bayan an gama Rum ta zo bayan shekara bayan shekara tara aka kuma bugawa Rumawa suka samu rinjaye akan Farisawa yan hakan lamari ne na Allah tuntun haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wa yawma idan wannan ranar da rum ta samu rinjaye akan farisawa ya farahul mu'minuna mu'minai mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka zama suna masu yin farin ciki
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم suna masu yin farin ciki bi nasirillahi da taimakon Allah da yi gare su rumawa akan farisawa hakika sun yi farin ciki da wannan Allah tabaraka wa ta'ala dama haka lamarin nasa yake yansuru yana taimakon man sha wanda duk ya so taimakon sa Allah ka taimake mu Allah ka ba mu nasara wa huwa al-aziz shi Allah ya ce wa'adallahi alkawarin Allah ko tabbatacce ne domin ubangiji Allah la ya khalifu Allahu Allah baya saba wa ana huwa to alƙawarin sa an yi alƙawarantar in dai ya alƙawari sai ya cika walakin na aksaran na sai dai mafi yawa yawan mutane su ne kafiran maka da sauran shashashu la ya alamu na babu suna yin sani da cewa Allah baya canja alƙawarinsa in yayi sai ya cika da samar da nasara ga bayinsa يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون kufaru makata masu son da su su ga an tozartar da bayan Allah masu imani so tsarin rayuwarsu ya alamuna zahiran min alhayacin duniya suna sanin abubuwa mabayyani ne na daga rayuwar duniya wato abin da rayuwa take so na jin daɗi duk abin da ake jin daɗi yadda za a nemi kuɗi yadda za a fantama yadda za a yi kwangila yadda za a yi noma yadda za a tsara jin daɗi haka su haka su wawaye suke mutanen duniya ya alamuna zahiran min alhayatid dunya ana wannan ana sifanta mana kafiran maka ne wanda suka ƙi tauhidi wahum amma su gafiluna rafkananu ne an al'ahirata daga barin gane lahira da kuma rayuwar lahira ya za a yi a samu jin daɗi ya za a yi a samu nasara to a nan wannan aya ga ta ta sauka akan kufaru makata da waɗanda suke ganin cewa su ba nasara suke so kafirai su ci kaza ka in ka dubi rayuwar kafirai da rayuwar gafalallu har daga musulmin a yanzu a haka ake ya alamu na zahira min alhayatid duniya za ka ga mutane lahira duniya kawai ya za a yi a samu ya za a yi a fantama ya za a yi a ce sai ni ya za a yi a ce kaza kaza ya za a yi amma dangane da lahira za ka samu mutane gafalallu dolaye ba ruwan mutum da ilimin addini ba ruwan mutum da san yadda zai addini daidai ba ruwan mutum da sanin karatun ƙur'ani ba ruwan mutum da hadisan manzon Allah ballantana a yi koyi da halaye ko sunnoni na manzon Allah ba ruwan mutum da ya fantsama ya narke ya kare cikin soyayyar manzon Allah ba biyayya ga iyaye ba kyautatawa malamai da magabata babu ganin daraja bayan Allah wannan shine ai lahirar ko amma ya za a yi a ce ni na fi kowa ya za a yi in zama na yi cuta na kwace kayan mutane ya zan yi kaga wannan mu mata sauka akan mu kenan tura wannan gashi sai alamu na zahira in ka koma kan turawa da yahudu da nasara yanzu yanzu ko kere-keren abubuwan duniya da za a yi na amfani abubuwan rayuwa abubuwan jin daɗi bature yanzu yanzu nan sun san wannan amma ya za a kare lahira a ji a sadu da Allah ba su ma san da wannan ba ma ba su yarda da shi ba ya alamu na zahiran من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله يقوم هم دان تأكيدي كتبت الرسول غفللوني فسولا كأنما دم مسلمين kirki ya kamata ya guji sifantuwa da wannan sifa isa tsayin daka mu rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da za a zo a ce a harka ta lahira da harkar Allah da ya za mu zama mun gane addini ya za a yi mu zama masu biyayya masu alkhairi masu akhlaqul fadila masu ɗabi'antuwa da ɗabi'oyin annabi muhammadu mu zama a nan muke da wayo mu zama a nan ne muke gwanar ƙwararru amma ba a yadda za a yi ƙulle-ƙullen duniya ba wannan wahalar da kai ne to wannan siffa da allah ya ɗora wa wa'annan kafiran to wallahi musulmi yanzu in ba mu gyara ba mu mun ɗauki wannan siffar Allah ka ba mu ganewa yara kowa da matasa tsaya tsayin daka a tsaya a kama karatu don Allah ba karatun jidali ba a'a karatu a zaya a yi shi don Allah don taimakon addinin Allah mu gane mu ganar mu tsaya tsayin daka a gane addini a gane farillai a gane sunnoni a gane sallah a gane hukunce-hukuncen azumi a gane hajji da zakka mu kiyaye waɗannan sannan duk sauran wani karatu za mu zo mu yi kuma sai mu yi Allah ka ba mu dacewa
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله شاء لم يتفكروا shin yalla waɗannan gafalallun da suka gafala daga barin lahira suka iya da lamarin Allah san ba su zama suna masu yin tafakuri da tunani fi an fusihim a cikin kawunansu ba su dawo su koma zuwa ga Allah su bar gafalar su yi tunani a kawunan kansu Allah ne ya halicce su ya aka aka halicce su su yi duba kansu mana shi ne mala yake cewa zar ila nafsuka sun mattaƙili lil alamul ulwi sun masufuli in kana so ka gane kudurar Allah ka gane ya Allah wahadaniyarsa take da iradarsa to fara duban kanka in ka tsaya kanka a kanka kadai za ka sallama wa Allah ka kadai tashi a kanka ka duba kanka tukun kafin ka dubi wani abun ga kanan Allah ne ya halicce ka ga kanan da tsawo da jiki da gashi da ba haka kake ba to shine Allah ya ce su yi duba mana cikin kawunan kansu don su bar waccan gafala shi mai tauhidi yake cewa wanzu la nafsika sun matakili da alamar ulwi sun masufuli ka dubi son rai ya aka yi sannan ka dawo ƙasa da halittun ƙasa ka duba Allah ne duk fa yayi fa mai wannan aikin shi za a yi jayayya da shi in yi hukunci to bai kamata ba kai shi ne Allah da kansa ya ce sai duba mana ma halaka Allahu samawati wal arda ubangiji Allah bai halitta samai da kasai ba amma bai na kuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya tabbas shi ne Allah na gaske alwahid al qahhar sannan wa ajalin musamman da kuma ajali wanda yake abun ambato ranar da za ta kare sammai da kasai ranar da halittun duk da ya kowanne ajalinsa zai cika ya kauce ya ƙare wa inna kasiran minan nasi hakika yawa yawa daga mutane su ne kafiran maka daga falallu na ko'ina ne ma la kafiruna wallahi masu mutuncewa ne da kafircewa bilika rabi'in da gamuwa da ubangijinsu mana ba sa yin imani da tashin rana alkiyama
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ya ci gaba dai da bayyanar da ƙudurarsa da wadaniyarsa yake nusar da bayan cewa su duba awalam ya siru filar da shin yalla kufaru makata ba su zama suna masu yin tafiya ba a cikin ban ƙasa su yi tafiya mana fayan zuru kai faka na aƙibatun lazina min ƙablihim su yi tsokaci su duba su gaya ƙarshen waɗannan da suka kasance gabaninsu na daga al'ummatan da suka ƙaryata manzanni aka halakar da su ya ƙarshen lamarinsu ya kasance ne kanu a shadda min umkowa sun kasance sun fi su tsanani na ƙarfi kamar wato ƙarfin jiki da ƙarfin lafiya da ƙarfin arziki da ƙarfin komai da komai sun fi su adu da samudawa sun fi mutum maka ƙarfi da lafiya wa a su ne kuma suka zama suna masu nome ƙasa su nome ƙasa su shuka su fitar da abubuwan ci mai yawa wa amaruha kuma suka zama suna masu raya ƙasa suna gine-gine manya-manya katon-katon ka gano ɗakin mutum ɗaya ka zaci wani ginin dala goma ne ya gine shi shi kadai zai shiga ya kwanta saboda kawai girman jiki da raya ƙasa in ya kwashi filin da zai ɗakin wajen shan iskansa babba ne su sun yi wannan su ko duk ba su samu yin wannan ba amaruha sun raya ƙasa aksara min ma amaruha mafi yawa da abin da kufaru makasa suka raya ƙasashe ƙasa nasu na gine-gine nasu kamar ma ginin wasa wayancin sun yi gine-gine na gari na faɗa manya-manyan ginai sun fi su ƙarfi sannan kuma waje atum rusulukum bil bayyinati manzanninsu kuma ta zo musu da ayoyi bayyanannu da hujjoji wanda suke a fili amma suka ƙi suka ƙi yarda da abin da aka so da su sai Allah ya hukunta sai ya halakar da su adawa da samudawa da aka halakar da su shine Allah ya ce wa ma kana Allahu li yuzlimahu Allah bai kasance yana mai zaluncin su ba da halakar da su ya halakar da su da sababin abin da suka aikata na cuta annabawa ne ba kawai Allah zalunta su ba Allah baya zalunci ma kana Allahu liyuzlim walakin kanu anfusahum yuzlimuna sai dai cewa hakika waɗannan kafirai sun kasance suna masu zaluntar kawunan su da kansu ne da sababin karyatawar su annabawa da Allah ya aiko
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون sannan kuma ƙarshen waɗannan da suka aikata mummuna jumla ibtida'iyya kenan habarin na kanan shine asoe ƙarshen waɗannan da suka zamanto wato sun aikata mummunan aiki da ƙin bin Allah da kuma ƙaryata manzanni wato asoe mafi muni wannan tanisi ne na al'aswa'u al'aswa'u mafi nuni ya tabbata gare su shine labarin jumlar kana aɗi watan lalina a sa'u aso'e shine habarin to shine jahannama kenan abinda ake nufi kenan mafi munin abinda suka mafi muni shine sakamakon shine ƙarshen lamarinsu shine shiga jahannama sun shiga kuma su sha wahala saboda me domin an kazzabu bi ayatin lahi hakika sun sarrafantar da ayoyin Allah suka yarda da shi ne alqur'ani wa kanu sun kasance yastahzi'una suna masu yin izgili biha da ayoyin Allah shine alqur'ani الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ubangiji Allah shine wannan da yake farar da halitta tun babu ita halittar ɗan adam da waninsa sun mai idu sannan kuma ya mayar da shi ya dawo da shi bayan ya farar da shi ya kasar da shi kuma itashe shi bayan mutuwarsa shine ranar alkiyama sun ma ilaihi yurja'una sannan zuwa ga Allah ne ake komar da su halittu baki daya
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ambaci ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ranar da alkiyama take tashi a wannan ranar ne ake wato abban ake kurmantar da mujrimuna mujrimai ake ake sakatar da su ba magana a ce su yi magana ku faɗa abin da za ku faɗa ba halin magana domin babu babu hujja sai su yi hum an ce al-iblas shine yin shiru na rashin kawo hujja faɗi dalilinka da kai shirka faɗi dalilin da ya sa ka karyata manzo an yi gum ba hujja ranar da babu hujja kenan wannan ranar ne ranar da mushrikai za su zama an sakatar da su
الحمد لله alhamdulillah